ce mun ba ko kwaya daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ban taba jin larabci irin na ran nan ba dadi da kalma ɗaya wallahi larabcin bai bace mun ba wa'annan bayi da ka gansu ana ɗanɗana musu azaba wa kullu man amila amalan mutashabihan bihi sanu'azzibuhu marrataini kaza aka rika maimaitawa ana maimaita sai na zabura na tashi a bacci nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu fi manami wa inni as'aluka min khairihi kulli sai na fara tunanin to menewa ubangiji na wannan irin sako nake ne Allah yake mun kashedi da irin wannan azabar ka gani gashi mafarki ne amma in kana da hankali in kana da hankali ka san menene alkur'ani ka san meye saban Allah ka san meye biyayya to wallahi dole ka tsorata don mutanen cikin bala'in da na gansu wallahi kai ba za ka so ka shiga irin wannan fitinar ba kuma ba za ka game musu azabar a fili ba sai larabcin kake ji kawai Allah kai mana muwafaka to wannan alqur'anin da Allah ya ce la ya atihil ba'ilu min bayni yadayhi sai ya ce wala min khalfihi sai ya ce tanzilun min hakimin hamidu yace saukakke ne fa daga ma'abocin hikima kuma abin godewa ai ma'ana al-mahmudu fi amrihi duk littafin da izo kafin ainihin alkur'ani bai taba karyata alkur'ani ba karfafa alkur'ani yake tun kafin alkur'anin da mai alkur'anin su zo kuma la yanaluhu tahrifun aw tabdilu jirkitawa ko canjawa ba zai samu wannan littafi ba har kiyama ta tsaye shi yasa idan makiya suka kare tsaye su sai a sa a sawa wasu kuɗi kamar irin wa yadda za a ce terrorist ne ko menene irin shakiyan nan marasa arzikin lahira ta ce ku je ku kashe mana wani a biya su dan kudin da bai taka kara karya ba su je su kashe ku Allah ya sauwaye ba zai yiwu a canja alkur'anin ba to saboda haka to yanzu mai karanta alkur'anin sai a kashe shi to sun yi aikin banza Allah maɗaukaki ya ce ma yi ƙalu laka har yanzu.
Ma yi ƙalu laka illa ma ƙarfi da musulmin ƙabalik. Inna rabbaka la tumaskiratin wa tu'ikamin alim.
Allahu akbar. Allah ya ce ma yi ƙalu laka minar takazibi kenan. Duk abin da za su faɗa maka na ƙaryatawa ya Muhammadu. Wallahi ba za su faɗa maka shi ba. illa ma kada kila lirrusul min qablika sai dai abin da aka faɗa wa manzanni da suka zo gabanninka kamar a ce sha'ir kamar a ce kahin duka in ka dan wannan ne Allah ya ce to fala ta hazan karkai bakin ciki karkai bakin ciki dan an ce maka mawaki waɗannan ta kasu kashi biyu mu koma cikin suratul shu'ara akwai waƙoƙi waɗanda suke na musulunci kuma halal kuma a karanta su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiran ɗaya daga cikin sahabbai idan wani kafiri ya yi musu zambo ko ya sa a yi musu zambo a annabi da ainihin sahabbai sai ya ce aina sabitu ko aina wani sai duba mawaƙansa sai ce ina wani sai ya ce ka waƙe mana su idan ya saka ko baiti ko da ƙwaya biyar ne ko in ce ɗan gobiyar shi ne ƙwabinan kamar a ce layi goma kenan to wallahi duk ƙabilar da iwa to su an daina ganin su a kasuwa saboda jin kunyar in sun je za a nuna sai ai wannan ne musu zambo suka wane ne kun gansu nan sun kasa ramawa sai Allah ya ba su basira wajen tsara waƙoƙi na ɗaukaka addinin musulunci da ƙanƙantar da shirka saboda haka in suka yi maka waka to su kuma larabawa a gunsu waka tana da tasiri shi yasa suka bude kasuwanni na awun ainihin waƙoƙi in ka zo a zube waƙoƙin ai ta zubawa waye tasa ta ci waye tasa akwai gyara waye tasa ba za a karbe ta ba Allah ka samun dace saboda haka to ba za su faɗa ma kuma face irin a ce kai mawaƙi ne ko kamar yanzu misali farkon da awa da ake ana cewa in kun je kuka leka za ku ga duk yara ne ko haka ake cewa ya ce duk yara ne a to da Allah idan misali mai karatu yaro ne to abin da yake karantawa yaro ne wannan kun ga ya zama me abin na kaza da raƙumi ko raƙumi ya zo ya samu ruwan kaza ya shanye ta zo ta leƙa ta gani ta ga babu ruwa ta gan shi kuma a tsayayi gododo ta ce a shi raƙumi dai ba za a girma ba sai ce a ƙarya ne aikin san akwai girma sai dai ke ce babu hankali Allah ya sauwaƙe ya za a karanta maka alƙur'ani kuma ka ce maganar yaro ya za a karanta maka alƙur'ani a wancan lokaci ka ce mawaƙi waƙa ta yi kama da wannan wannan sarkin na abin nan e wannan ɗa'ifa me sunansa wannan mai kuɗi ya salam sunansa ya kwanta min ina fatan dai kun fahimce shi maganar da nake son na faɗa mana shine lokacin da su utuba su abu jahal da su ainihin umayya suka je wajensa suka ce to yanzu me za mu bullowa da muhammadu mu ɓata masa wannan kira da yake suka ce muna ga hece musu a'a ai me kake kallo za mu ce masa sai ce a da yake ma abocin hikima ne kuma wannan hikimar hadisi ya karantar da mu ita idan kun je guri da yawa in ba ya zama dole ba karka yadda ka zama farkon wanda zai fara magana bari wani ya fara tukun kai ko ka zama na biyu ko na uku akwai hikima a ciki da suka je suka nemi shawari wanne irin maganganu zai taimaka musu sai ce a'a ku dai ku faɗi tunanin da kuka zo da shi in ji wannan irin tunani kuka zo da shi sai suka ce mu dai muna kallon mahaukaci ne ce ko kusa ce ba mahaukaci ba ne ya ce abin da ya zo da shi ya wuce hauka kafiri ne fa mai bautar gunki ya suka ce abin da ya zo da shi ya wuce ya ce musu abin da ya zo da shi ya wuce hauka ya ce ai mun san aikin mahaukaci aikin mahaukaci ai babu tsari sai ce wannan kuma akwai tsari don Allah yanzu wannan babu abun kunya a cikinsa ka san gaskiya kuma ka ƙi kana da hankali sai suka ce to za mu ce mawaƙi sai ya tuntsire da dariya ce ya ce wannan abin da yake faɗi bai ma kama layin waƙa ba ya ce kun sani yadda muke haɗuwa a kasuwar okaza da kasuwa kaza da irika lissafta musu ya ce mun san ma'aune na waƙa ya ce ku canja wannan ma ba hikima ba ne sai ya ce to a suka ce to me kake gani ya ce a ku dai ba ku gani to za mu ce boka ne sai ya ce a a ai mun san bokanci da mun san boka da bokanci kuma mun san ƙarya ce sai dai kawai muna iya samun dacewa mu kuma kuskure ya ce nan daga ba za ku abin kuka faɗi wannan to watakila ya ɗan zamo ɗan dama-dama amma ba za ku ci nasara ba sai suka ce to za mu ce masa matsafi sai ce a'a abin da izo da shi bai kama da tsafi ba domin tsafi ƙarya ce kuma kun sani muna yi yake faɗa musu fa ya suka ce to yanzu mu fa mun gare hikimar mu me zaka ce sai ce to cikin abubuwan nan da kuka faɗa na ɗauki guda ɗaya takkalma ta ƙarshe da kuka kawo ita ce ina ga in kun bi ta za ku ɗan samu madogara in an ce ko in yana karatu ku ce ya zo da wani sabon abu kamar tsafi yana juya hankalin mutane yana raba iyaye da yaya watakila kwa ɗan samu dacewa ita amma duk abin da kuka kawo babu abin kawo to wannan fa alƙur'ani kenan yanzu wanda izo da wannan littafi kuma ya zama abin ƙasƙantarwa ba takaicin da nake ji ka samu mutum musulmi ne amma ka same shi da cin amana ka same shi da ƙarya ka same shi da saba alƙawari wani ma har in ya ci bashi ya ƙibiya da gangan ba bashi da shi ba ne fa amma da gangan ya ƙibiya kuma yana da'awar shi mabiyin manzan Allah ne Allah ya ce to ba haka bane ba haka bane duk abin da suka faɗa maka na ƙaryatawa to kafin kai sun faɗa manzanni kafin kai inna rabbaka sai dai ubangijinka lazu magafiratil lil mu'minina wa zu iqabin alimin lil kafirina ya'ani lil kafirina ubangijinka ma'abocin gafara ne Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana saboda haka wuzu iqabin kuma ma'abocin uquba ne inna allaha la yumli lil zalimi hatta idza akazahu fa idza akazahu lam yuflithu haka manzon rahama yace ko can nan kuma aya can Allah yana cewa menene eh eh muna saurarawa kafirai can da Allah yake faɗa mana cikin suratul bara'a ne ayat ta kwanta mu Allah tabaaraka wa ta'ala yana saurarawa azzalimi ya yi duk abin da iga dama in ya kama shi kuma ba zancen ya kwace saboda haka sai Allah ya ce walau ja'alnahu ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته na'am أعجمي وعربي na'am قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء Allahu akbar والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى to abin da ya hana su fahimta kenan ينادون من مكان بعيد Allahu akbar don Allah mu saurara mu ji misali mutum ne ya kama hanya yayi nisa mukaddara ya je bakin kwanar da zaka shiga kofar fada sannan shi makaho ne sannan shi kurma ne sai aka ce ka kira shi ka shiryar da shi in yaje karye wannan kwanar yayi waccan kwanar da Allah zai ji ka kuma ba waige yayyo ba da in yayyo waige dama dama zaka dan nuna masa da hannu kai haka ko to kuma ai ce shi makaho ne to ta ya zai ganka to waɗanda suka kafirce wa alkur'ani suka ɗauke shi rufa-rufa ne wallahi sukan zo su saurara a wajen annabi su saurari karatun in sun tashi ba su san mai annabi ya faɗa ba sai Allah ya kwatanta su da cewa an sanya toshiya a kunnansu an sanya rufi a idansu ba sa ganin alkur abin nan ba sa ganin abin da yake na gaskiya ne ga ido kan kuru-kuru in cuta ta zahiri ne suna kallanta za su kauce in amfani ne na zahiri za su gan shi amma ba su san amfani na baɗini na ma'ana ba wanda Allah ya tattale wa bayansa ba su sani ba shi ne Allah maɗaukaki ya ce walau ja'alnahu ƙur'ana a jami'a da mun sanya wannan alƙur'ani ya zamo ainihin wani yare ne ba na larabci ba kamar yadda suke tunani mu sanya shi ya zama wani sannan ko ɗan saƙon kuma ba larabe amma abin da izo da shi kuma ba larabci ba laƙalu laula fusilat ayatuhu da sun ce da da mu annan ayoyin nasa ba mu gane ba ya kamata kai mana bayani hatta na fahimu ha a bayani za ka yi mana daki daki kai ba larabe ne mun yadda to amma abin da ka zo da shi ba larabci bane ba yaran mu bane kai mana wani bayani da za mu gane gaskiya ne kaga sun samu hanyar ki kenan ko to amma sai ya zama na shi balarabe ne kuma littafin na larabci ne saboda haka to ya za su yi shi ne Allah ya ce a jami'in yanzu ya zamo abinda aka ba shi saƙon ya zamo ba harshe na larabci ba wa arabiyin shi kuma ɗan saƙon ya zamo ainihin balarabe ai kun san haka ba zai yiwu ba wannan istifhami ne inkari Allah ce to ka gaya musu qul huwa lil ladina amanu huda shi wannan littafi da ka zo da shi ga duk wanda ya imani shari'a ce gare shi minaz dalala daga bata wa shifa'un kuma waraka ne daga jahilci wallazina la yu'minuna wannan da basu yi imanin da shi ba fi azanihim waqar Allah ya ce mun sa wani nauyi ne mun toshe kunnan su fala yasma'unahu ba za su je ba wa huwa alaihim ama sannan kuma su akan sa ma makafi ne fala yafhamunahu ba za su fahimce shi ba Allah ya ce ulaika yunaduna wannan misalin su kamar wadda ake kiran su ne min makanin ba'idi daga guri wadda ake manesanci la yasma'u wa la yafhamu ma yunadi bihi abinda ake kiransa wallahi baya ji kuma ba zai fahimta ba me yasa fatarakimat alaihim asbabu salabul abinna salabul faham duk abinda zai kwabe musu fahimta to an dora musu asalin sa min alwaqari wa saqali daga abinda ya shafi wannan nauyi da kuma abinda ya shafi kaho da aka ce mun toshe kunnan su da shi allazi yamna'u sam'a wal ama allazi huwa ziddul basri da kuma makanta da aka jarrabe su da ita wadda shine kishiyar gani wa bu'dul masafahati ga kuma nisan tafiya anil munadi ga mai kiran nasu wato sai Allah ya kwatanta mana irin yadda ake kiransu zuwa ga shiriya da irin yadda suke kin abun kamar mutumin da ike nesa ne kana kiransa shi makaho ne kurma ne ta yaya zai ji ka amma wanda isa a ransa yana son ya ji zancen kuma in gaskiya ce ya karba to shi kuma Allah sai ya bude masa kunnuwansa Allah ce to su ta za su su samu haka bayan sun ki wannan abin kuma sun san gaskiya ce misali Abu Jahal da suka taho da wani ina ga in ban manta ba Umar ne kafin ya karba addinin musulunci sai yake fada an je an yi wata tattaunawa sai ya ce mu ‘yan makazun kaza kaza kaza kaza kai kuma yanzu ka je yanzu ka warwarewa babbanka ka kwance masa zani a kasuwa kenan sai ce to menene na kwance zani a kasuwa ai irin wannan rufa mana asiri za ka yi ka goyi bayanmu duka fa a lokacin duka so arna ne umar ma arne ne a lokacin toyin mahallin sai ce to yanzu baka gani a gidansu ne masu mukullin ka'aba suke a gidansu ne masu kaza suke a gidansu ne su ne asalin kaza a yalli sauto ni'imomi irin na sarauta na nan duniya sai ce kuma yanzu kawai a ƙarshe a ƙarshe kawai kuma yanzu a ce annabi ya fito a cikinsu mu ba za a raba da mu ba sai ce na san abin da muhammadu ya faɗa gaskiya ne ya ce amma ba zan yi imani da shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka to irin wannan mas'alar sun gane annabi gaskiya ne sun gane abin da izo da shi gaskiya ne shi yasa Allah sai ya kwatanta su da mutumin da yake nesa kuma makaho kuma sannan kurma ya za ka kai da kake nesa shi yana nesa ka kira shi ya ji to ko yana kusa ne mukaddara yana kusa tunda kurma ne makaho ne ya zai san kana kira ai sai ka taba shi ko Allah ya ce wa laqad ataina har yanzu wa laqad ataina Musa al-kitaba faktuba fihi Allahu akbar ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم na'am وإنهم لفي شك منه مريب Allah ya ce haƙiƙa mun baiwa annabi Musa at-taura faktulifa fihi amma wasu daga cikin mutanensa sun yi saɓani wayannan sun gaskata wayannan suka ƙaryata ko kamar misali lokacin da ah, su mutanensa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabi alaihi salatu wasallam annabi musa ya zo da ayoyi kun ga ayi suka ce masa a tazaru musa Ataz- ku dalla ku ji kalmas a tazaru musa wai za ka bai yanzu sai ka bar ainihin musa me suka ce masa a tazar musa wa menene eh waƙau eh na'am yanzu ka bar shi da shi da wayannan mutanen su tafi a cikin ƙasa suna barna su barka kai da Allah abin nan allolinka kawai don sun ce wa yazaraka wa alihatak ko kun san da ya raba allolin ma'ana gumaka wannan gari ga nasu wannan gari ga nasu waccan unguwa ga nasu in muka duba cikin ina jin suratul sadiq Allah ya ba mu labari shi Fir'auna ya kasa jama'arsa ai kisas kai suratul qasas ya kasa jama'arsa ya ta kasa su kashi kashi ba dan koyi dan siyasa irin ta kafirci kamar dai irin abin da yake faruwa na 'yan siyasar mu yanzu ai asali Fir'auna ne fito da wannan siyasar kaga 'yan gida ɗaya suna gaba da juna da Allah siyasa yanzu ba haka take ba gidan ku ɗaya da mutum kuma kuna gaba da shi wallahi fir'auna ne ya fara don Allah ne ba mu labari ya ce waje alahum shi'a kashi-kashi ɓangare-ɓangare ya sa su wayancan a ce ku Allahn ku kaza ne wayancan ku a ce Allahn ku wayancan kuna son kaza kaza za ku yi saboda haka mutanen nasa muhallin da muke son mai magana da suka zo suka ce a inna lana la'ajaran in kunna na hannun galibina idan muka kasance mun yi rinjaye muna da wani lada yace na'am wa innakum laminal muqarrabin yanzu kun zama ahlul mala'i kenan ku yanzu kun zama ɗan majalisa ta amma da suka zo me ya faru annabi Musa ba yayi rinjaye a kansa ba a kansu ba to shine a wancan lokaci shi fir'auna da yaga haka sai ce to abin da yake akwai yanzu za mu ƙara ɗanɗana azaba banda kashe yara da iya yanzu da wanda ake tsoro ya ainihin binan rayu ya rayu to yanzu za mu ci gaba da bautatar da matansu mu rika kashe mazajen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wancan bangare da suka zo suka yi imani da annabi Musa maluma suka ce shine ma'ana faktuli fafi suka ce wasu sun yi sabani bitta sadiki wa'ancan sun gaskata wa bitta kadhibi wa'ancan bangare kuma sun karyata Allah ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan kalma ta gabata daga ubangijinka ba bita akiril hisabi wal jazai lil khalaiqi ila yawmil qiyamati laqudiya bainahum la haula wala quwwata illa billah wallahi ba dan kalmar Allah ta tabbata cewa za a jinkirta mana ba da tuntuni an ainihin gama da mu domin wancan lokaci al'umma laifi ɗaya suke yi a halakar da ƙasa kamar mutanen annabi lodu ai luwaɗi kawai suke yi gara mutanen annabi sha'ibu su laifuffukan nasu kusan guda uku ne suna tauye mudu sannan suna fashi sannan suna gasar tusa eh wai tawaye tafi ƙarfi kuma taron jama'a fa to kaga su sun hada laifuffuka uku ko shine addiradu kenan saboda haka amma duk majority annabin da zai zo zaka samu al'umma salafi ɗaya suke sai a halakar da su akan wannan laifin to amma mu yanzu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam duk laifukan da aka yi na baya duka mun tattaro su cikin wannan al'umma akwai masu yinsa sannan aka daɗa modernizing ɗin wasu baƙi wadda da ba a san su ba ma sannan kuma ake yin su sannan har aka ɗaure musu gindi a ƙasashe world powers kuma har aka rika kawo mana doguwar wasiƙa ana jefawa a majalisar mu ta ƙasa saboda an san majalisar ba hukuncin Allah ake ba wai mu yarda da irin wannan doka ɗin shine auren jinsi wani kafiri duk da kafiri ne ɗan kudi ne shugaban majalisa ne na lokacin wancan waccan gwamnati wane ne wadda da aka zo da dokar aka ce in ba za su sa hannu ba sa so ya ce mu ma za mu janye tallafi na ya ce yunwa ta kashe mu kun ga arne ne amma sai ya ce yunwa ta kashe mu inda sai mun yadda da auren jinsi kuma wallahi kafiri ne shi ya fito ya challenge musulmanmu suna majalisar suka shiru sannan sai da yi wannan magana tukun sannan wasu kaɗan fara magana da duk suna tsoro to wallahi jin tsoron mutumin da baya jin tsoron Allah so yake ka zama tare da shi ranar alkiyama ko hada wuta in ka ji tsoronsa kayi aikin banza saboda haka wasu sun ka karyata wasu ka gaskata Allah ce ba dan jinkirin hisabi da sakamako ba ga bayi zuwa ranar alkiyama Allah ce da mun yi hukunci a tsakaninsu fi duniya anan duniya fima ikhtalafu fihi cikin abin da suka yi sabani wa innakum cewa su ai almukazzibina bihi masu ƙaryata wannan littafi na Allah ko masu ƙaryata annabin da muka tura musu lafi shakki abina lafi shakkin minhu muribun haka gurin ne lafi shakkin minhu muribun wallahi suna cikin ainihin me suna cikin kokonto suna cikin sabani mai yawa sai Allah ya ce to amma shikenan man amila man amila salihan falinafsi na'am ومن أساء فعليها Allahu akbar وما ربك بظلام للعبيد to da Allah wannan ba narko bane kai ne ka samu danka kake masa fada wani mai isa kake kaza yin kaza kaskanci ne ko wancan mai isa yake yin kaza mai isa ba za ki kaza ba kullun kai fada kullun kai fada shikenan sai suka ki dauka har ka gaji wata rana da kai fadan kai fadan ya kace to shikenan ko ya je abin da ya ga dama da Allah har zuciyarka haka ne so kake koyaye abin da ya ga dama ai ga tsaye ka musu cewa akwai ranar me akwai ranar sakamako tana nan tafi kuma kowa zai haɗu da abin da ya aiwatar kai dai yanzu ka faɗi naka to shine Allah ya ce man amila salihan fali nafsi duk wanda yi aiki mai kyau ai dan kansa ne wa man asaa fa alaiha wanda kuma yayi aiki mummuna shi ma sakamakon a kansa ne kun ga can sai aka ce fali nafsihi nan kuma sai aka ce fa alaiha ko shine ma'ana alqur'anu hujjatul laka au abina laka au alaika ko alqur'ani zai zama hujja a gare ka ya aka yi kai abin nan kai kaza kai kaza kai kaza ma'ana ka je aikin haji ka yi zakka ka yi ainihin me ka tsare kanka ga barin cin haram halal kake ci ka yi kaza ka aina ka samu dalili mumini cikin gaggawa zai bada amsa ya ce Allah ai ka ce kaza cikin littafin ka mai tsarki ka ce kaza ka ce kaza ka ce yanzu baka kare kanka ba sai Allah ya ce to shikenan Allah fa ya sani amma tambaya za a yi maka tunda Allah ya ce fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalina haka ne ko Allah ya ce wallahi wanda aka yi aike zuwa gare su sai mun tambaye su kuma manzannin ma ba za mu kyale su ba sai mun tambaye su da Allah manzannin ƙarya suke yi to idan wanda yake yayi gaskiya za a tambaye shi to kuma wanda aka yi aike zuwa gare shi tunda yake shi makaryaci ne ai shi yafi cancanta a tambaya ko Allah kai mana muwafaka to sai ya ce wa man asa'a fa alaiha wanda duk ya saba yi mummunan aiki ga abin da Allah ya ce to fadararu ha isa abana fadararu isaatihi ala nafsihi wannan cutar da i ko kuma aikata mummunan aikin to bala'in cutarsa kansa zai koma wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka bai zama mai zalunta ga bayinsa ba duk abin da aka saka musu da shi aikin su ne inna allaha la yuzlimu misqala dharratin Allah baya ainihin me baya ainihin me zaluntar bawa daidai da ƙwayar zarra kamar yadda yazo cikin suratul nisa'i kenan sai Allah ya ce ilaihi yuraddu ilayhi yuraddu ilmu sa'a na'am وما تخرج من ثمرات من أكمامها Allahu akbar وما تحمل من أنثى وما تدع إلا بعلمه mm.
ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد da Allah a ranar kiyama wannan magana za ta yi amfani wallahi ba za ta yi ba nan duniya da muka- da da ka makance ya makance muka makance muka kama wani Allah muke kallon shine zai cece mu muka bar Allah to wallahi ranar alkiyama ga irin abin da duk wanda ya yi irin wannan ɗabi'ar haka zai faɗa zuwa ga Allah ake mayar da ainihin ilimi na al'amarin alkiyama ba wanda isan sannan zai kasance don kafirai sun zo sun tambayi annabi to ka ce za a yi tashin kiyama za a tara mu za a yi kaza za a yi kaza to yaushe ne kiyama Allah ya ce aka gaya musu ilaihi yuraddu ilmu sa'a zuwa gare shi ake mayar da wannan ilimin la ya alamu hagairuhu waninsa bai sani ba to ba wannan ba ma sai suka ce masa to a to irin wayannan tsirrai da muke kallon su da kwaya kaza da kwaya kaza sha'ir da ainihin waye waye da sauransu wato kamar a wancan lokaci nasu da yake so yawancin su alkama ne iburo acca sai bangaren abin da ya shafi ƴaƴan wato dibinai to a ina ƴaƴan ina tsiran wannan bishe yake kafin ainihin a shuka shi kuma ta yaya yake tsira wai a annabi suke wa wannan tambaya to annabi ba a yi masa tambaya a kure shi ku duba da ice ya tafi isra'i da mi'raji din nan da suka zo suka ce to tunda ka ce ka je yanzu ka ba mu labarin furnitures na ainihin masallacin ainihin kudus tunda ai a can ya fara tafiyar ko nan dai daga ainihin masallacinsa ya hau ainihin mai kaswatul bayda ko ko abin nan me ce ake ce mata Eh, wannan dabba wannan fara din ko wanda ganin ta iya yadda ta gani a takun ta iya yadda ta gano ne kun ga wannan tafiya ce ta karke nan amma kuma tafiya ce ta kudurar Allah dan yanzu da Allah yanzu ko kai a ce iya inda ganin ka ya gano in ka daga sawun ka can zai kai da Allah ari ne wace irin tafiya za kai ai ba za ta misaltu ba to sai suka ce tunda ka ce ka je ba mu labar su kuma fa sun sani tunda sun je sun kai ziyara kun san abin da Allah ya yi masa sai Allah ya ɗauko masa bidiyon ɗakin gabaki ɗaya kun ga da ije ba zama ya yi ba ya yi ne na fila raka abi sai Allah ya ce to a tafi da shi sai Allah ya ɗauko masa bidiyon kawai sai aka kawo masa gabansa aka ajiye su ka gasu a gurinsa kuma ba sa gani ta ɓangare kaza gu kaza- gu kaza meye da meye a gurin sai ce ai bangare kaza da kaza da kaza ne a guri sai su ji haka ne a yadda suka gani ba su san ga abun a gabansa yana karantawa ba sallallahu alaihi wasallam Allah ka kara wa annabi daraja wallahi idan mutum ya bar maganar manzan Allah ya shiga uku sai da ya gama bayyana musu dukkan abin da yake masa har abin da ba su tambaya ba da suka ce eh to muna ganin fa muhammadu fa ya je gurin nan amma cikakken dan wuta a gurin kun san me ya ce ya ce an juya muku hankali kawai ya yi muku ƙarya kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalmar ta fito daga bakin abu jahal ya ce ba za mu yi imani da shi ba amma da yawa wasu suka yi imani da shi saboda yadda ya ba da labarin abin ba bambanci har ya ba su labarin abin da ba su sani ba to shi ne allah maɗaukaki ba ya zalintar bawa kuma ilimin sa'ar alƙiyama ba wadda ya san shi sai allah hakanan abin da ike yana fita na 'ya'yan itace daga cikin kwanso shi ne a kama jam'u kamin kenan wannan kwansan yanzu ka je ka ɗauki ƙwayar hatsi ka zuba ta don Allah ta ina za ka riƙe ta ka ganta ta ina za ka ga tsiro ko ka ɗauki shinkafa mai noman shinkafa kenan nake magana idan kana kallon ɓawon na ya rufe maka wani to ɓare ɓawon ka kallaci tsabar ka gato ta ina hanci zai fito amma abin mamaki kuma kana sa ta a ƙasu kuma ta yi tsiro ta fito wannan in ba Allah ba waye ya san wannan shi yasa anan sai Allah ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi a ce ka gaya musu sannan wa mata hamilu min unsa ba abinda mace za ta dauka na juna wala ta da'u ko ta haife illa bi ilmihi face da ilimin Allah namiji ne ko mace to yanzu aka ce ba wannan ilimin ake magana ba a'a musulmi ne ko kafiri sannan mai arziki ne ko kuma talaka ne sannan baki ne ko fari a jitsiya baka yi saka gane wannan ba ko wata jayayya ne na ji wasu suna yi a junansu wani ya ce a yanzu da da ya karanta wannan ya fasara yanzu ka ce a kai malam yanzu fa ana ka je asibiti ka gani wallahi yanzu likita zai gaya maka sai da suka gama jayayyar sai wani arne ibo sai ce to shikenan mun ji to yanzu wannan da za a haifa mai arziki ne ko talaka ne wallahi abin nan arne ne yake kwashin a musulmi ya ce to mun ji za ka je a gwada a su gano namiji ko mace sai ce to mai kudi ne ko talaka ne yanzu da Allah wannan ilimin ba dole a tura shi ga Allah ba kuma daga nan kowa ya tsumu-tsumu he kallonsa ake Allah ya sauwake saboda haka Allah maɗaukaki ya ce ba wadda isan wannan wa yau mai yunadihim aina shuraka'iya to ga da na sani ta zo a ranar da za a kiraye su a ce ina wa'annan da ko kasance kuna tara ne da su ai allazina za'amtum annahum li shuraka'u kuna tunanin ko a tunanin ku da riyawar ku cewa su din abokan tarayya ta ne suna da tasiri akan kaza ni ina da tasiri akan kaza to ina suke qalu he su ce azannaka Allah muna sanar da kai a alamnaka al'ana yanzu kan muna sanar da kai mun ga ƙware kwatan mamin na mai shahidin ba mai ba da wannan shaidar ya Allah abinda za su faɗa wa Allah kenan ba mai ba da wannan shaidar kai kaɗai ne yanzu kai kake da iko ai shahidin bi anna laka sharikan mu shaida kana da abokin tarayya suka ce a babu mu muna sanar da kai Allah ya ce wa zalla wa zalla anhum ما كانوا يدعون من قبل نعم وظنوا ما لهم من محيص Allah maɗaukaki ya ce a lokacin tun da sun ga gaskiya ko? Kamar can da Allah ya ce wa burri zatil jahimu sai ce liman wa liman yaron za a kusanto da wuta. Idan a kusanto da wuta, amma kafin a kusanto da ita, sai an kusanto da aljanna amma fa ga dan wuta sai a bude ya gani ima a nuna masa gidansa wani bakin ciki ake son a ƙara masa kamar yadda ya shigala nan duniya ya kewa Allah biyayya in aka bude aljanna ce kaga gidanka nan kuma gashi zai ga ga siffar sanan duka sai a ce to amma baka yi aikin Allah ba yanzu ba naka bane wane ne aka yi replacement dinsa da kai ba Allah yana gaya mana cikin alkur'ani sai dan aljanna lahu jannatani ba to aljanna da tasa ne da ta wanin sa wanda bai aiki ba sai hada masa kowanne dan aljanna dan aljanna na ƙarshe ne da zai shiga ko yan aljanna na ƙarshe da za su shiga wanda za a dauke su bayan shekara 40 ko sama da haka ko iya yadda Allah ya so su ne suke da gida ɗaɗɗaya amma gida ɗaɗɗayan nasu mafi kankanta kamar faɗin duniya sau uku ne don ka gane aljannar Allah kawai sai dai abin nan ɗinka ya kai talakan aljanna ne fa hadisi ne ingantacce na imamu bukari da muslim kuma ahalus sunan sun ainihin rawaito shi wato ina nufin abu dawud imamu tirmizi a nan ne ni kaina ina karatun hadisin sai da na dariya dan wuta ne na ƙarshe da ya fito zai da Allah ya fito da shi zai shiga aljanna Allah ya ce masa kaje ka duba ka ga guri in a guri kaje ka duba ka shiga akwai guri ya shiga ya kewaya ya kewaya ya fito ya ce Allah babu gurin ya ce ana ce maka akwai guri sai ya ce ya ubangiji na ya zaka min izgili wai Allah ne zai masa izgili to tunda yanzu bawansa ne ya yanta shi aiko daga waccan musiba ya zai kai shi cikin rahama ko to ba zai fushi da shi ba sai ce ba izgili nake maka ba shiga dai ka sake dubawa ya tafi ya sake kurdawa tsawon wani lokaci sai ya dace ni fa ban samu gure ce a'a akwai dai sai Allah ya dariya ce to tafi bangare kaza ka duba zaka samu sannan ya tafi kuma ya samu gurin sai Allah ya ce masa ka yarda da wannan dan gurin da na gutsara maka sai ce Allah me zai hana in yarda da wannan ai na yarda da shi ya Allah ka yadda Allah ya ce na yadda ka yadda na yadda sai sun yi baki uku sai ce to na ninka maka shi sau uku wannan faɗan aljanna na ƙarshe ne mu dai muna roƙon Allah Allah ka sanya mu ne na farko ya Allah to saboda haka anan za su rika irin wancan duk abin da suke kira na wani Allah wallahi ya ɓace musu kafin wannan lokaci wazannu kuma a lokacin sun tabbatar shi ne wazannu a nan ma'ana aikanu malahun min mahisun babu wani gudun gudu sun tabbatar yanzu wuta ce za ta yi aikinta sai Allah yake cewa la yasu amu la yas'amu al-insanu min du'a'il khayri wa in massahu ash-sharru fa ya'usun qanut Allahu akbar shi mutum da kuke kallon sa baya gajiya da roƙon alkhairi kun san alkhairin da Allah yake magana anan shine kuɗi dukiya akwai irin su imamu mujahidu sun fassara wannan kalma da almalu akwai kira'ar ma da naga ita ma ana karanta gurin ma'ana almalu maimakon alkhairu din kamar can da Allah ce innahu li hubbil khairi ko ya'ani lahul bil ma'abil mali kenan li hubbil mali saboda haka anan Allah ya ce shi mutum baya gajiya baya kosawa ma'ana ba zai gushe ba yana roƙon ubangijinsa dukiya da lafiya wa gairihi ma da wani su ko kowa so yake ya gaya ku kowa kowa so yake misali in son samu ne yaji yana da abun hawa mai kyau yaji yana da gida mai kyau yana da iyalai idan ya taba burgamin sa yaji ko a cike yake ko Allah ya ji kan malam Muhammad Maiduguri a cikin kaulasan guda bakwai da ya kawo ko ya ce wannan kaulasan guda bakwai in ka same shi lokacin sanyi in an ce an yi sanyi sai ka ce karya ne wallahi yaushe aka yi sanyi ko to daga cikin kaulasan guda bakwai din nan da mai mukama ya kawo kaje ka karanta ba za mu ɗauko labarin ba yana da tsayi saboda haka a ɗan takaice kai ne kake da ɗaki mai ɗumi kawai ga amarya ga wannan kwano suya ce wannan kwano fura ce ma'ana kana da firici yanzu kenan a ce wannan firij ga nono a ciki ga kaza ga kaza sannan ga burgamin ka kana buɗa da ka ɗaga a cike yake da ainihin bunch bunch na ainihin mai na kuɗi dare ya ka jawo mayafi babba sannan ga amarya tana tare da kai da Allah in an ce an yi sanyi ma za ka yarda ca za ka yi kai ƙarya ne kawai jiya ne fa har gumi na ji kuma rantsewa za ka yi wallahi sai ka ce wallahi har gumi na yi kuma gaskiya ne har gumin ka yi don gagarwashin wuta a ɗakin ya ɗumama ɗakin kamar yanzu a ce kana da murhu kenan na ƙarfe abin nan na wutar lantarki to ɗan adam yana roƙon irin wannan amma wa iza masahu sharru idan talauci ya shafe shi da tsanani fa ya osun kanodin sai ya zamo mai ɗeba tsammani daga rahamar Allah sai ya zamo mai ɗeba tsammani daga rahamar Allah baya tunanin an jarrabe shi zuwa wani lokaci za a iya yi masa Allah ya ce wala in azaqnahu ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي na'am وما أظن الساعة قائمة na'am ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى Allahu akbar فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ Allah kai mana muwafaka yace wala in azaqnahu Allah yace idan muka dandana masa ma'ana atainahu shine azaqnahu anan rahmatin ma'ana ginan wasihatan muka bashi wadata muka bashi lafiya ko idan muka yi masa wannan minna daga gare mu inji Allah min ba'd darra masatu bayan abin da ya shafe shi na tsanani da ainihin bala'i ci- ma'ana cikin talauci ga cututtuka la yaqulanna hadhali to abin da butulcin da zai fara yawa Allah sai ya ce haba ba dan nayi kaza ne kaza ba aida ba zan samu wannan ba ko butulcin farko kenan baya kaddara cewa Allah ne ya saukake masa wannan din ya samu sai ce wannan saboda aiki na kaza ne na same shi irin wannan kai karshe idan ni'imar ta ci gaba da nunkwa ya ce wa ma abun sa'ata qa'imatan ai ba na tunanin ma kiyama za ta tsaye to a kaddara za ta za ta tsayu wala in ruji'tu idan na koma zuwa ga ubangiji na kamata qulur rusulu kamar yadda manzanni suke faɗi fardan a kaddare sidiquhum cewa gaskiya ne suka faɗa wa jawabul qasami qawluhu inna li indahu lal husna to ai na koma wajen Allah ma zai ma da fiye da wannan In- wai in har da gaske ne za a mutu a koma ga Allah ya tada bayi to shi in an koma yana da me yana da kya- bayan kuma bai ba Allah ba a nan duniya Allah ya sauwake Allah ya ce falonunabbi anna wallahi za mu ainihin ba su labari allazi na kafaru wa'annan da suka kafirta bima amilu da abin da suka yi aiki da shi wala nuziqannahum min azabin galizin za mu ɗanɗana musu kuma azaba wacce take mai tsananin ka- ainihin mai mai tsananin zafi Allah ya ce wa iza ami an amna وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء حريم sannan Allah maɗaukaki ya gaya mana ya ce in muka yi ni'ima a kan shi mutum a arada an shukuri sai ya kau da kai ga barin godewa Allah sai ya manta da Allah ne ya yi masa wannan ni'ima shi ya sanya misali mai hankali in ya shiga gonarsa ya je ya ga shinkafa ta kyau ko in masara ya yi ta kyau ko in dawa ya yi ta kyau ko ko ko sai ya ce masha Allahu la quwwata illa billah karka kaddara da baraka ne ta baka wani ya je ya gama gyare-gyaren da zai duya zuba arzikin da zai zuba kuma an hana shi amfani to kai da ka samu da baraka ne ta baka shi yasa masu hankali zai ga ce masha Allahu la quwwata illa billah to amma sai mutun ya kauda kai ga barin irin wannan godiya wani abi janibihi shikenan ya samu ni'ima shikenan ya ka shingida yayi haka shine na, na abin nan annai ai wahanan ba mu da- baka ga shinkafa ta tagu kaza ba ai da tai kaza ka san taki buhu kaza na zuba wa ya rika lissafi kenan duka ya manta da Allah ya manta da Allah wani abi janibihi yana karerayi ya juya ga barin ainihin godiyar Allah Allah ya ce wa iza masahu sharru fa zu du'a'in arid amma idan fa misali masifa ta shafe shi ta talauci ko yayi wata asara sai ya zamo ma'abocin ainihin kiran Allah kira din na naci mai yawa wanda yake marar iyaka Allah ya ce kullahum ka gaya musu قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد Allah mai girma da ɗaukaka ya ce to ka gaya musu ku bani labari mana shine ara'aytum ai akbiruni an halid abin an ha- eh, halatukum al'ajiba irin wannan hali naku abin ban mamaki in kana shi alqur'anin nan min indillahi daga wajen Allah yake kama qultu lakum kamar yadda na gaya muku summa kafartum bihi sai kuka kafirta kuka ki ku yi aiki da shi famaza antum sani'una to me za ku aikata au ma huwa uzurukum fihi to menene uzurinku da kuka karyata sannan sai Allah ya kwankwashi zuciyarsu ya ce man azalluwa ne ne ya fi ɓata min man huwa fi shiƙaƙin baɗi misali wadda iriki alƙur'ani ya zama masa yana shiryar da shi zuwa ga tafarki mai kyau ya zame masa fitila a cikin duhu na jahilci shi ne ya fi ainihin shirya ko kuma wanda iriki hanyar ɓata ya kawar da kai ga barin alƙur'ani yake cikin saɓani manesanci to za ku sani waye wanda yake mafi bata waye cikin sabani wanda yake mai nisa malam muna da sauran aya biyu za mu fita daga littafin سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم نعم.
أنه الحق na'am أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ala innahum ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم na'am ألا إنه بكل شيء محيط Allahu akbar Allah ka bamu albarkar wannan sura Allah muna tawassuli da abinda muka karanta na wannan sura Allah wanda ke da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah wanda suke cikin halin kuncin rayuwa Allah ka yaye musu ya Allah Allah ka sauƙaƙa musu rayuwarsu Allah ka ji tausayin mu ya Allah ka shiryar da shugabannin mu Allah ka ji tausayin mu ka shiryar da shugabannin mu Allah muna tawassuli da wannan sura mai albarka zancen ka mai tsarki ya Allah Allah ya ce da sannu za mu nuna musu ayoyin mu za su ga ayoyin mu fil afaqi sassa daban-daban shine mafarkin annabi kenan annabin rahama sallallahu alaihi wasallam wato ba dan lokaci yayi mana halin sa ba wato chapter ce mai tsayi amma dole mu takaita ya kwanta sai Allah ya nuna masa cikin mafarki shi kuma mafarkin annabawa gaskiya ne sai ya ga a cikin jama'arsa wani rigarsa iyana iyakan nono wani haka ta dan sauka kasa wani iya cibiya wani kuma ta dan rufe gabansa kaɗan zai ce amma sai na ga umar rigarsa hajjan ƙasa take la haula wala quwwata illa billah da Allah ku ji darajar umar dan kaddabi sahabbai suka tambaye suka ce ya nabi Allah me ka fassara wannan sai ce kowa iya kokarin da zai yi a addini ne umar dan kaddabi a lokacinsa addini zai yadu sassa daban-daban da Allah ku duba alƙaryin da ya buɗe ku duba irin wahala da fitina da ainihin dakarunsa suka fuskanta a yaƙi na aƙadisiyya irin yadda suka sha fama ya kasa bacci kuma shi 'yan majalisa sun ha- sun hana shi ya je wannan yaƙin sun ce akwai yiwuwar ka tafi a kashe ka ka zauna ka rika ba da ainihin umarni in ana neman dakaru ka sake ɗiba ka tura wallahi bayan gari ya fita ya zauna in ya ga matafi ya labarin mutanen ƙadisi ya kaza kaza ya kaza kaza har sai da iji tukun Allah ya yi musu buɗi sai ya ce alhamdulillah alhamdulillah sannan ya zo ya samu kwantawa ya yi bacci to shine anan Allah ya ce za mu nuna musu ayoyin sassa daban-daban ma'ana min futuhil bilad za a bude garuruwa walƙura da ainihin alƙaryu wa min izharil muslimina alal jababirati wal akhasira yace wallahi za mu taimaki ainihin me musulmi akan waɗanda suke masu mulkin kama karya sune jababira wal akasira da masu mulki waɗanda suke al'adda masu ma'ana masu mulki da cizo yace za mu taimake su masu girman kai a cikin mulkinsu wa ijra'i umuri kharij abinan kharijatun anil ma'huda kharij abinan khariqatul lil ada yace kuma za su ga al'amura suna gudana abinda a tunanin su a mafarki ba su taba tunani ba da Allah yanzu rumawa sun taba tunanin dakarun annabi za su ci nasara akan su su suna da dakaru 100 dakarun annabi sallallahu alaihi wasallam su 12 ne don Allah a hankalce kai kana tunanin 12 za ta ci galaba akan 100 to a hakan sai wani kafir ya kara musu da ainihin mai da dakaru dubu ainihin sittin suka zama suna da dakaru dubu ɗari da sittin amma sai gashi musulmi sun je sun ci nasara a kansu suka rika kwasan ainihin gudu suna barin kayansu Allah ya ce za mu nuna musu ayoyi abinda ba sa tunani su ganshi wadda ike kharijatun ya fita anil ma'ahudi ga abin da aka saba kharijatun kuma lil ada wanda yake ya saba wa abin da suka saba da gani wa fi anfusihim Allah ya ce kai a karan kansu ma sai mun nuna musu hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai ya bayyana a gare su su gane alqur'ani ko kuma musulunci shine gaskiya awalam ya kafi shin bai isar musu ba ma'ana awalam ya kafi bi rabbika yanzu ubangijinka ba zai isa ya zamo shaida a kanka ba ai annahu ala kulli shay'in shahidun shi akan komai halace yake Allah akan komai halace yake saboda haka yanzu suna kallon su suwana ne kuma ga yan tsiraro an tura sun je sun abin nan ɗinsu sun tada su a aiki ala innakum Allah ce ba haka bane ya Muhammadu ba haka bane ya kai abokin magana ba haka bane ya ku abokan magana cewa su wayancan kafirai fi miryatin suna cikin shakka min liqa'i rabbihim da haduwa daga ubangijinsu li inkarihim ba'asa saboda sun musanta tashin alkiyama ala innahu ta'ala shi Allah madaukaki bi kulli shay'in muhit yake wayi da ilimin sa ga dukkan ko Allah kai mana muwafaka Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka yafe mana kurakuranmu wannan azumi Allah ka ba mu albarkarsa kun ga yanzu har mun shiga yini na uku ko to wata nan zaka ji kuma an zo ana cewa yau za a rufe har kwanakin sun tafi wata wahala da ake sha sai ga karshen ya zo ka manta ma da wahala don Allah mu je mu yi aiki don Allah mu tsarkake zuciyar mu Allah zai taimake mu kuma Allah zai cire mana wannan kuncin da muke ji wallahi kamar yadda ya tabbata cikin hadisi manzon rahama yace takunun nubuwa fikum ila ma sha Allahu an yarfa'aha summa yarfa'u annabta za ta kasance cikin ku ma'ana tsari irin na annabta mulki na adalci zai kasance cikin ku har zuwa lokacin da Allah zai so ya so kuma ya dauke kayansa summa takunu ala minhajin nubuwa sannan ta zamo a bisa tsari na annabta kuma shine lokacin kalifanci yace ila sanasin asalasina sana har zuwa shekara 30 shine ila an yarfa'aha Allahu yarfa abinan insha a yarfa'uha ya ce sannan sun mata kunu bayan shekara talatin cikon khalifa na biyar shine hassan ɗan aliyu ya ƙarasa watanni shida to yanzu khalifanci ya ƙare yanzu kuma sai mulukiya sama shi ne ainihin annabi ya ce mulkan adun mulkin da yake na cizo can wani ɓangare a ɗanyi adalci wani ɓangare kuma a yi abin tsiya sai ce sannan kuma sun mata shi ma zai kasance fa tsawon yadda Allah ya so annabi bai faɗi iyaka ba sai ce sun mayar fa'a Allahu in sha a yarfa'a Allah zai ɗauke in ya so sannan ya ce sun mata kunu me sai ce mulkan jababiratu shi ne yanzu halin da muke ciki aljababira wato mulki na kama karya mulki na kama karya yanzu ba a cikinsa ake ba a duniya sai 'yan ƙasashe tsiraru ‘yan tsiraru ne wallahi mulkin kama karya ake duk yadda ba za a yi hukunci da littafin Allah ba mulkin ya zama na kama karya kuma za ka ga zalunci ya yawaita cikin al'umma za ka ga al'ummar ƙasar suna shan wahala ya ce sannan kuma sun mata kunu alani za a binan alamin hajjin nubuwa shi ne zuwan annabi isa ke sai kuma ta dawo bisa tsari na annabta Allah kai mana muwafaka Allah ka tsare mana imaninmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad وارحم محمدا وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين تو الله يسر الله يسر